بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد أحييكم بتحية الإسلامية الطيبة المباركة تحية من عند الله عز وجل وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a karatun littafin tauhidi bangaren aqida na babban malami Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya ji kansa kafin dogon hutu da muje na Ramadana an dan fara shiga kadan babin farko farko bangaren ida tauhidi din ko falalan la ilaha illallah da abin da ya kama da wannan ya kawo mana hadisai da sauran sai dai abin da nake tunanin ba mu yi ba fi masayar ko mun yi ko ba mu kada sama asalin gundarin hadisin abba da ba na'am to shikenan bara mu dan dauko shi haka a gurguje babin kawai a gurguje an gane ko babu fadlu tawhid shine ko wa ma yukaffiru min az-zunubi haka ne na'am ai mun da dauko daga nan zai danfi babin da ke magana akan falalan tauhidi da abin da zunubi yake kankarewa shi tauhidi kenan ma'ana idan mutum ya samu tauhidi zai samu falala sannan kuma za a yafi mishi wasu zunubai da yi waɗanda dalilin wannan tauhidin ya samu qaulullahi ta'ala mai duka na cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtaduna waɗanda suka yi imani ba su takuɗa imaninsu da zalunci ba waɗannan suna su ne wula'ika lahumul amni suna cikin i wato aminci ko mota duna kuma su ne shigayyu a cikin suratul adami kila ka ce naka ba cikon eh to ai an kawo mushahidin ne kai ko yawwa an abbala ibn samit kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man shahida an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه يعني بخاري ومسلم أبادة الأنصامي من بيان شكاف رمضان الله يذكر مسيدا yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai shahida wanda diye da la ilaha illallah babu wanda ke ta abota ma sai Allah wa da shi kadai la sarika la bi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yadda ya shaida ya amince annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzon sa wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kuma yadda annabi isa alaihi salam bawan Allah ne kuma dan sakon sa ne jakada kuma manzon sa wa kalimatuhu alkaha kuma kalman Allah ne da ya jefa ta ila maryam zuwa ga mana na maryam na kalman kun fayakun inma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun Allah yana son abu kawai zai ce mishi zamo yasa halittar sammai bakwai da kastai bakwai da abin da ke cikinsu da Allah ya kwana shi da ba wai saboda ba zai iya yi a kumban an gane ko an halitti sammai guda bakwai a kwana biyu an halitti kastai guda bakwai a kwana biyu aka halitti duk abin da za su rayu a cikin sammai bakwai da kastai bakwai har zuwa ran tashin alkiyama aka tsara komai a kwana biyu shine kwana nawa shida to sai kwana dai Allah bai aiki ba to misali din mu anan shine ai kaga an dauki wasu awanni ko yau wasu ba wai saboda ba zai iya kumfai kunu bane shine at-ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan bisa na hankali wannan aikin Allah ne gaggawa faka faka yayi ya wuce wurin to wannan aikin shedan ne an gane magana to shine wannan wa kalimatuhu alqaha da kalman Allah da ya jefa ta kalman kunni a wurin an gane maganin kuwa wa ruhun minhu da wani rai daga gare shi to nan da kiristoci sai su tsiye mutum su ce rai daga wurin shi to kai fa gane magana rai daga sai su ce wai daga jikin shi a'a daga wurin shi wannan kawai ta'zim ne ba ku gane ba Allah ya ce Allah ya tawaffal anfusahi na mautiha allati lam tamut fi manamiha Allah shi yake karɓar ran an gane maganan kuwa rayukan bayi lokacin da za su mutu da kuma wanda raguwan kwanakin tananan sai kuma daga mata gaba sai ga mutu ya tayi da safe ana mun tashi lafiya to tambayar ni da kai din dukkan musulmai mun yadda cewa ba mai dukan yake zuwa ya ansar rai ba ko ba akwai malakul mautu ba amma qur'ani sai Allah yace Allah shi yake karban rai kun gane yanzu maganan da aka rai ne daga gare shi kamar yadda aka turo mala'ikan buza rai na bukhari da naka da nasu da na kowa to me yasa ya jingina maka shi wannan suka faɗi wannan malamai a cikin alkur'ani in ka ji Allah ya wannan jinginan girmamawa kawai yake yi ba ku gane ba yanzu da fir'auna da gudulak da mati da muhammadu da ahmadu duka ba bayan allah ba ne to amma sai ka ji in yana maganar mutanen kirki sai ka ji ya ce na bi ibadi an ni yana lagabur ka faɗa ma bayina ni mai gafara ne kuma ina jin kai a to su fa su fir'auna kun gane magana kaga bai kira su bayi shi ba saboda yana so ya nuna girman mene girman wanda yake magana da su Allah ya ce wa annahu lamma kama abdullahi lokacin da bawan Allah ya tashi annabi Muhammad sallama ke ne duk kadu ya kunu alaihi libada suna ta hawa kan junan su to kaga ya jingina maka shi zuwa ga bawan Allah ko kuma cikin suratul furqan Allah yake cewa ibadur rahman alladhina yamsuna alal ardi hauna idza khatabahumul jahiluna qalu salama Allah yace bayan Allah mutanen girki waɗanda suke kwana sallah da rana kuma ko an nime su da fada sukan ce Allah ya huci zuciyarka a kaga yace ibadur rahman to shi ibadur rahmani trump ba ibadur rahmanu bane an gane magana to me yasa sai ya ce irin wannan wai na so ne ku gane ba ya ce wa kalimatu alqaha ila maryam ba kalman Allah da ya jefa ta zuwa ga nana maryam shine kalman kun malamai suka ce an dai gane kurko kasance sai kasance kenan ko alqaha ila maryam ya jefa zuwa ga nana maryam wa ruhum minhu da rai daga gare sai ce to ai shine ran daga Allah sai aka sama annabi isa alaihissalam masu da'awan shi ma Allah ne ko dan Allah kun gane so yace wa ai sauran lokal rai wanda ba na annabi isa ba ai bai ce daga wurin shi ba duka rai daga wurin shi ne kawai na yayi ne ta'zim nake girmama daraja annabi isa kun dan gane magana so shi da kawai an san Allah ya sa mu dace sai yace wa ruhu minhu da rai daga gare shi wal jannatu haqqun wan naru haqqun aljanna gaskiya ne kuma wuta gaskiya ne mun yi bayani kafin sallah ai ko cewa da aljanna da wuta duka an halice su adkalahu Allahu aljannata Allah zai shigar da shi aljanna alama kana min al'amal akan abin da yake yi na aiki ko ku gane wannan wani dubara aka yi a wurin ma'ana mai hankali zai gane sakon ai ka ji an ce yaya da Allah ɗaya ne annabi Muhammadu bawan sa ne kuma dan sakon sa ne annabi Isa bawan sa ne kuma dan sakon sa ne kuma kalman Allah da ya jefa ta Maryam kuma rai ne daga gare shi sai ce to idan mutum ya yarda da waɗannan gaba daya to sai kuma Allah ya sa shi aljanna da ya gwargwadon aikin shi kun gane maganar kuwa a'a ba ku gane ba aljannan ba ta kofa takwas ba ne ai wuta ne ke da kofa bakwai amma aljanna kofa takwas ne kaji kuma a gurin abin kenan to in ku lura yanzu kenan bayan tauhidi yanayin gwargwadon dagewanka wajen bin Allah yanayin matsayin rankinka ya dan fito shine adkhalahu Allahu aljanna sai Allah ya shiga da shi na aljanna alama kana lahi min al'amal akan gwargwadon aikin da shi bawon yake yi kenan kaga yanzu bayan mutum ya da tauhidi wannan normal ana yi to ya zai danganta sai ga wannan yana aljanna ta biyar wannan kuma yana aljanna ta hudu to aikin ne da dan bambanci kun gane magana to kaga ko wannan mai risala yayan yayan wannan an gane ma'ana an gama wannan ga iziya to ya gama iziya akwai risala tun ma mukaddima a ya riga ya da ke sai ya ce al'imanu a yana jiya ko? astaghfirullah na jiya ne ko? ki wannan ma ban faɗi wanda za a yi na gaba ba Allah ya sa mu dace ai gaskiya ne ka kyauta na'am Allah ya saka da alkhairi na'am to kaga yake cewa al-imani yazidu bi ziyarati al-amal wa yanqusu bi nafsiha imani yana karuwa da gurgurdan bin Allah bawa kuma yana raguwa da yadda ka saki Allah to saboda akwai aqidan da suke cewa ne in kai imani da Allah kaka samu wannan complete kalmar shahada ta zauna shikenan kawai imanin ku da na Jibril ne normal kun gane magana su a gurin su wai don ka kara sallan dare da waye azumin nafula a yawan sadaka da waye duk abin da zai karu kuma ƙida ne wanda suke jingina kansu su ma musulmai ne yasa wato a duniya baka da abin da in ka san shi hankalin ka zai kwanta irin tauhidi babu saboda akwai abin da wasu ba sa ganewa da fa sallan da zakkan da azumin da aikin ramadana da duk gaba ɗaya za ka gama ne kawai ka shiga wuta in dai ba wannan ba kun gane maganan eh duk wallahi in ba wannan kawai shikenan wutan mutum zai je kuma ba fita kaga kenan yanzu wannan ne number 1 shi yasa annabi shekara 13 yana da'awa zuwa gare shi goman da aka yi a can ne aka fara maganan to a zo a yi sallar raka'a hudu a zo a yi maganan jihadi a zo a yi maganan zakka a zo a cire kaza ana ta wannan abu amma shekara 13 nan wannan kawai ke magana kai an gane magana duk abin da ba wannan ba kawai dai sun rako shi ne kawai ana yin shi kawai abin nan yasa galibi sai a ci tambaya to shi ne tauhidi me tauhidi wato ilimi ne wanda shine zaka san Allah kawai da shi an dan ji kuma na dan ganewa saboda idan ka dauki kawarijawa ai wanda ya zo gaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace ma annabi a ranar Hunainu akwai adalci ai yana sallah kun gane magana yana duk abin da musulmi suke yi to amma tauhidin shi yana da matsala kun san yadda tauhidin shi ya rauni shine bai gama yadda da sakon wannan dan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amina bane shine kawai to shine tauhidin ai kun gane maganan kuwa a ba ku gane ba shi sai dina abakar ai da ke ya yadda da sakon 100 bisa 100 akida ta zauna mai anan shi duk abin da annabi ya kawo sami na wa dana ne to irin shi ne yake magana kuma ba za ka irin na abakar din ba kar yasa nake cewa Allah mai meta ya ka rikice mu wasu da mutum zai ce idan mutum ya danna kan kuda in ya fada mai a kunu ko koko ko fara wannan abun ma bai dace ba wannan kaza wannan kaza sai ya fita a musuluncin kuma da wani zai ce eh shi ya yadda wannan shine solution shine mafita amma dai shi ko bai iya yi kuyi a gane magana to shi wannan musulmi ne shi kuma wancan koda yana dirmiya kan kuda kuma har ne kaga abin yayi ilimi shi wannan yana yin bornin amma shi bai ganin to akan me shi kuma wannan ya yadda amma kuma ya iya yi saboda yana zai amai shi ba ku gane ba da wani zai ce ba zai karya ba kuma baya karya ko zaka samu mai bindiga amma shi bai ga laifin ƙarya ba to arni ne shi da kuma wani yana ƙarya amma kuma ya yarda ƙarya laifi ne shi kuma musulmi ne kun gane bambancin kun ga abin yayi nauyi ko sai abin da ake so ka yarda da abin ne ɗari bisa ɗari ko da ka kasa aikatawa wani abu ne ya dan fito da dumbula ko yau ya sa idan aka zuwa na irin waɗannan abubuwan na aƙida da sauransu babu yanka ji mutum ya fita a da'ira musulunci kai ta mamaki saboda mu a wurin mu galibi mutum baya sallah ga kazara wasu ma ba a cika kafurta mutum baya sallah ba da ya ta mai nasiya ya ko yawo galibi dai wanda da ya fi fito a fili wanda aka saba jiji ne wanda ya je gidan boka da annan tashi za a yi da wannan ko yawo wasu Allah ya samu dace abubuwan da yawa Allah ya tausaya mana to shine yake cewa adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana alaihi min al-amr akhrajahu da yace nan yasa wannan alful madd din nan ma'ana bukhari da muslim suka fitar kaga ku inganci na hadisi ya riga ya gama walahu ma daga gare su dai bukhari da muslim fi hadisi atuban dai sahabi ne yace fa inna Allah harrama ala nari Allah ya haramta wuta ta ci naman man kala la ilaha illa Allah wanda da ya faɗi kalmar la ilaha illallah yabtagi bi zalika wajh Allah yana neman yaddan Allah da wannan kalma to amma abin da wasu ba sa ganewa shine wannan Malam Abdul Wahhab shine wannan din nan kenan fa kun gane ko to ba a wannan littafin nashi wannan kitabut tauhid ba yana da littattafai da yawa an gane maganan ko akwai irin su muktasar siyar akwai irin su wato masail jahiliya fi ma khalaf fihi sir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahli jahiliya ita kuma tana ji kaman littafin mu na gobe umdatul hakam an ji ko to ita a wannan yi magana ne akan wasu abubuwa da suke yi musulmai sahabbai wanda kuma jahiliya ake yi dacan ya ta faɗa da su akan irin wannan ba na dan mana misali tun da na dan kawo saboda ka gani wata rana Abu Zar Gifari ya ci kwalliya sai ya sa ma ba sai ma bawon shi dinki irin nashi misali mu ce ya shiga kaya irin kawata dubu ɗari da hamsin haka riga da wando da sauransu an gane sai shi ma bawon shi ba ce to mai buɗe gate ya fito mana go mana na yaranmu na kaduna mai buɗe gate shi ma sai aka ganshi ya fito yadda alhaji ya fito shi ma kuma mai buɗe gate an dai gane mai gadi ya go ya fito da distancing kaya kuma sai ake ta mamaki kaya ka sai ce wata rana ne ya ce mabikuda dubunul amr wannan da za mu karanta a cikin umdatul hakam ya tambayi sayyidina rasulullahi hukuncin maziyi da na sayyidina ali ya tura shi to asalin shi miqdad ibn al-amr ne amma an fi sanin shi da miqdad ibn al-aswad ma'ana miqdad dan amr amma na ce mishi miqdad dan baka an ji ɗaya suran go sai ya ce mishi ran nan sai ya ce mishi dan baka sai annabi sallama ya kalle shi shi abu zar gifari gudun duniya fa ana kwatanta yi da annabi isa ne ba wai ka ɗauka wani ne can lokal wani a mutum bawan Allah ne to ran nan baki ka san na da sai ce dan baka haka ne irin dai wannan abun koda da wasa ne dai haka sai annabi ya kalle shi yace ma Abu Zar Gifari inna innaka mri'un fi kal jahiliya ka mutum ne kai har yanzu da raguwar jahiliya a jikinka ma'ana tun da musulunci ya zo kullum ana kokarin haɗa kan mutane ne kawai a daina maganan wani alhaji wani wani a tun da musulunci ya haɗa mu kawai dukan mu ɗaya ne an gane maganan to shi ne yake so ya nuna yanzu shi ya daina duk fifita wani da wani akan wani kawai kun gane yanzu maganan ko to mu shayi din a wancan littafin nashi sai yake cewa akwai wasu abubuwa fa wanda annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama bai yaƙi arnan zamanin shi akai ba amma kuma yanzu musulman da suke dawa musulunci kuma suna yin shi yanzu ba ku gane ba akwai arnancin da arna suke a zamanin annabi shi ma annabin bai bukatan yi musu da'awa dan sun yarda da shi bara mana misali idan ya ce musu waye san mai da kaza ya ce mishi Allah to da Allah zaka tsaya kana wa'azi ba da ma kakan jawo hankalin mutum ne akan abin da bai sani ba ka sanar da shi kuma abin da bai yadda ba kake so ko da a gaddama irin wannan da aka yi na siyasa da sauransu ba kana so ne ka ganar da shi ba ba haka ba ne to ya ce waye san mai da kasai sun ce Allah ya ce waye yi ka ya ce Allah to sai kuma za ka gana yanzu rigimar shine ka zo mu bauta ma Allah sai sai ba su yadda ba kun gane maganar to wannan da a wannan waye san mai da kasai annabi bai sha wahala ba duk bai da matsala da sune tauhidul rububiyya a tauhidul uluhiyya ne ake ta fada da shi ake kai duka har ake jifa har ake harke da sauransu to sai ya ce akwai musulman da suke da'awan musulunci a yau kuma su kuma sun fada wannan matar kon wanda arnan zamanin annabi ma ba sa ciki ba ku gane ba yana cewa ne kenan har arnan zamanin annabi sun fi wasu musulman gane ma tauhidi a wancan lokacin shi ba sun kibin annabi sallama saboda sun gane sakon da yake dauke da shi yasa duk wanda ya musulunta kuma ya yarda zai bi kun gane magana shi arnan da yace bazan bi ka ba muhammadu saboda ya gane sakon muhammadu shine a saki komai kai na cikin suratul sade aj'al al-alihata ilahan wahida yanzu muhammadu a saki komai a kama Allah daya kaga ya gane sakon ko to shi ne yake cewa kai wannan abun mamaki ne masu mina biya zafir milatul akhirat ina al-ikhtilaf cikin suratul sade shafin farko to abin da nake so mu gane shine menene shi malamin ya buga misali a wancan littafin ba a wannan ba da yake cewa har wadancan sun fi mu irin wannan munasaba shine in ka lura Allah ya ce zai zaraki mu bulbulki da Allah bi khulsina lahuddin idan suka shiga cikin jirgin ruwa ta je tsakiya ta fara ɗiban ruwa suka tabbatar gawa za a yi a cikin ruwan nan to fada Allah mukhlisina laudin Allah ɗaya ne sama wannan da take bata da tarakuna wannan shi suke kira ma'ana duk wani gunki da wani abin da suka watsar da shi gefe guda saboda sun san ba zai iya aikin ba kun gane magana yanzu a cikin ruwan nan tsakiyar kogin nan sun tabbatar wa Allah da tauhidi ko ba su tabbatar ba Allah ya ce falan ma najahum ila albari idan ya tseratar da su ne suka taka gaba suka ji eh yanzu alhamdulillah sun fita sai ga suna sai hubal kun gane magana kenan a cikin bala'i su kira wane shi kadai tauhidi suke kenan ko da suka samu suka tsira suka ji su free sai suka hada shi da wane abokin tarayya kun dan gane me nake cewa to shine sai yake cewa wasu musulmin kuma a zamanin mu na yau din har a wannan su kuma ba sa yi mana ko sun fada cikin bala'i kuma sai su kira wani Allah ya dan fito shi wancan arnan mai lata da uzza da manata salisa ta lokura an gane magana cikin suratun najmi ko wanda yake da manyan gumaka a lokacin guda 360 a cikin ka'aba akwai manya da kanana su da annabi ranar da ya shiga cikin fatau makka kul ja al haqq wa zaqa al batil innal batila kana zahuka na cikin suratul isra'i kenan yana rushe gunki yana ja gaskiya ya zo bata ta rushe yana rushe gumaka to lokacin cike suke da wannan to idan suka shiga bala'i Allah ɗaya suke kira yanzu kenan sun dan gane tauhidin ta wannan ana kiran wannan sun kun gane yanzu magana da shi malamin yake magana akai na'am to mu kuma ana samun wannan matsalolin da alladhina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna idan bala'i ya same su sai da mamun Allah ne sai samu wannan lada sai na Umar bin Khattab radiyallahu anhu yace ma da lada kayan jaki hadda dori ka san idan aka sa mangala yanzu masu mashina ne ko ba nan da nan kaya ba to sai ai na masu jaki suka dora wani a sama ko to shine da da Allah yake cewa laika alaihim salawatu min rabbi maram wa laikum almutaduna suna da addu'a daga wurin Allah kuma su ne shiryayyuka kuma rahama kaga kayan gefe da gefe shiriya rahama sannan kuma sun samu garanti Allah ya shiryar da mu mu koma maganar malam nan da yace duk wanda ya faɗa la ilaha illallah kuma ya bi tagi bi zalika wajh Allah ya yadda da Allah a cikin wannan kalmar la ilaha illallah to tambayar shine wai kawai ce na yadda Allah ɗaya ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi manzon shi kenan wannan shine tauhidi a a kisa wani malami ya rubuta littafi sunan ta la ilaha illallah sunan littafin kenan la ilaha illa kaman girman tatal hakam da muke yi na gobe shi kuma ga abin da ya dauka kenan saboda daga lokacin da ka ce la ilaha illallah ka yadda ba wanda ya isa saka kawar da ko tsinke ne sai Allah Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan ko ina ka mun kuna jin kunya ne ko amma dai ai duka ya girbe ba ai ko dan da yana gari shekara 63 da wahala ne ko an gane to ni ina wanda na kira sunan wanda nake so a ba kirarin sayyidul wujud dan gatan Allah ba shi Allah baya jin kunyin ya miki salati shi wanda yayi shi ba ka ko ai girman nashi ya kai ko shi wanda yayi shi yana miki salati ka san dai karke ne a ce dai uba ya kan zo ya tsuguna ma dan shi misali ko ba wai tsuguna nake nufi ba kun ga ko ai dai karshen dan na ya samu shiga ko to to shi Allah yake ma annabi salati yace mu mala'iku duka ku muke salati sai yace to mumunai kuma ku yi Allah ya sa mu dace an gane ko ya fada yace duk wanda yake so ya ganshi kusa da shi gashi gashi a kiyama yace to ya kawai yawaita salati ba bukatan ka tsaya kana wahala kawai gashi kawai an baka garanti yace aqrabukum ilayya majlisan yawm al-qiyama aktharukum alayya salata aw kuma qala sayyidina rasulullah yace wanda yafi kusa da ni a kiyama wanda yake very close da ni to shine wanda yafi yawan yin mai salati a duniya ba wai zaka jawo rigan wancan ne ka jawo wancan ba a zagan ka ne kusa da sayyidul wujudi ka san kuwa yawma nad'u kullu unasin bi imamihim Allah ya ce ran da zamu kira kowace al'umma da jagoranta mu ne namu ne sayyidul wujudi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu koma can to sai ya ce lokacin da ka ce la ilaha illallah ba ka yadda Allah ne kadai ba to shi kadai ya isa ka sa ka kawar da tsinke to sai ka tambayi kuma Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi Muhammadu manzala ne ambassador yanzu zaka tambaya annabi ya ake kawar da tsinken misali ne fa sai ya ce maka eh Allah yana so a kawar da tsinke ta haka to sai ka kawar da shi ta haka sai shi kuma ya biya ka shi ne fasai ka haɗa wannan to shi kanshi kalmar la ilaha illallah yana da sharɗa shi muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana da sharɗa kaga ma'ana ke na abin aiki ne ka ji littafi dai kamar wannan na goban ba wannan ba yayi ta dan fita fadi go to kamar ta ne akan la ilaha illallah muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sharɗa ne suke da shi kuma idan ka rasa guda ɗaya ba shi kenan fa idan su taziku fi ba akbara ba wasu jabu ma na ha anhu wa zajara ba dole sai kaya da duk abin da annabi ya bada labari haka yake ko da hankalinka bai kama ba ka sa akwai labarin da aka baka dole kawai imani ne naka ba fita kun gane maganan mana misali annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama ya ce duk dare idan an kasa uku to kashi ɗaya na uku ka je ka duba min hajjin musulmi na bakar jabir aljazairi ta kuma kamar gimar yadda salihina an gane ko mai littafin aisar tafasir wanda ake karanta ya jami'ar islam bangaren tafsiri mujalladi ina gana dai babba ne guda ɗaya kato haka amma sun buga yi mujalladi hudu miliyan da uku haka aisar tafasir abakar jabir aljazairi allah ya ji kansa to annabi salama yake cewa hadisi ne ingantacce cikin bukhari duk in an kasa dare uku to kashi ɗayan na ƙarshen allah yana saukowa sama tare to kai ya yanayin saukowa ya kaga wannan imani ne naka ko kun gane maganar kuwa to wa tasdiqu bi ma gabar da annabi nabi ya ce kawai ka gane baka gane ba kawai ka yadda ba shikenan ka zauna lafiya ba to daga ya amma ka ce kai shi kenan a gasa ko wanda bai shi to ya dai ji dai wannan da ya magana dai to kaga ya samu me ne kenan bai gama yadda da sakon manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi yawa to shine datu bi ma amara kai yadda zaka ma annabi biyayya da dadi ba dadi oho kawai zai maka miki biyayya shi yasa aikin ba aiki ne fa sahabbai dake sun gane karatun shi sai suka sake komai sai suka kama musulunci mu kun ba mu yi ba ba mu fita ba a haka ne muna musulmin mu ne yanzu shi za nake tambaya ce ahlus sunna ko ahlus sunna Allah ya sa mu dace ahlus sunna da shine wanda ya da kawai in annabi ya ce kawai zai kowa rai da so ko ba ta so zai shi kuma ahlus sunna zai sunna ne in sunna ta mushi daidai sai ce dama mun ji labari an ce annabi ya ce idan kuma ta yi tsauri yana jin kai sai ya bar mu annabi kai shi amma ba zai faɗa ba an gane magana shine fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima yasa wasu abubuwan ni kawai tsoro ke bani wasu halayen da muke a yanzu musulmin yanzu wallahi da yawa su ne halayen munafukan zamanin annabi muhammadu sai dai allah ya fitar allah sosai fa sosai dan galibi wannan da aka faɗa guda hudun dama mu wannan ya riga ya zama na jiki cewa arba'un man kunna fi kunna kana munafiqan khalisan hatta yada wa kana lahu khaslatan min kana lahu khaslatan min nifaq wanda da ya hada abubuwa guda wani munafiki ne in ko yana da ɗaya daga cikin su to yana da wani halaye na munafikai to malamai sun ce munafaqul amali ne wannan kasan ni munafici kala biyu ne shi na zuciya wannan ma mutun arne ne zai ta sallah ne kai wuce wutan jahannama shi na amali shi ne malamai suke cewa ana jin mutum tsoro in ya rike wuta yana yi kaje ka da kana da littafin kitabu tawhid ne na Fauzan al-Fauzan shi kuma yana nan ya tsufa yana nan a Saudiya Dr. Fauzan Fauzan ba Sheikh an gane ko suna karantar da shi mu lokacin da muke zare da shi ake yi saboda akwai asha'ira da ita ABU ta ka turo a koya mana ayan haya Islam to kuma asha'ira in shine zaka yi alwujudu ya rike damu ne sufofin Allah wasu ‘yan kaɗan ne sauran aka ce a in ka ce Allah yana gani ya yi kakamanta shi da mutum ga ce yana ji kakamanta shi da mutum idan ka ce Allah na magana ya kama wani mutum duka irin waɗannan abubuwan su sun yi kwandamin ɗin shi to irin shi ne ita yi biyu ta kai approving ta kai yadda a turo kulliyoyi a karata to shi ne su sai su sa wannan a karantar da mu tauhidi asalin tsantsan aƙida wancan kuma ana ɗan karantar da mu saboda idan jarabawa aka sai kilin ɗinta daga can to za a turo na a sha'ira ne ba ruwansu da wani fauzaninku to duka galibi makarantu alin suna sai su sa wata littafin ita wacce ana ɗan sa ta a gefe saboda ka ci jarabawa allah ya samu dace to kaga munafuncin da ake magana na amal shine ƙarya saba alkawari cin amana to na hudun da annabi ya ce shine idan aka yi fada da shi sai ya zalunci ɗaya da zai zage shi ɗaya shi sai ya zage shi biyu da zai mare shi sai ya mare shi ya ƙara mishi ɗaya an gane magana ko da ko ƙur'ani ne cewa yi waje za ku sayya sai ce sayya ti misila irin shi za ka yi mari ɗaya mari ɗaya an gane magana dan na biyu sunanta ta'addanci ko kuma misali wasu malaman suka ce a wai za ka sama fajara idan aka yi fada da shi shi baya yi iya aita aita aita sulhu ba zai yi sulhun ba shi an gane maganin Allah ya samu dace to wannan munafincin bai fitar da mutum daga cikin da'ira ba yana cikin musulmi amma yana da larura kuma sannan wannan matsalan yana iya kai shi zuwa ga wancan to shi kuma libabul itiqadi wanda shi dama mutum arne ne yana ta sallah ne kawai shine wanda shi bai gama yadda da sakon ba zai rinka ganin wasu abubuwa da musulunci ya zo da su kawai kaman kauyanci ne kamar da ya rashin wayewa ne kun gane da irin waɗannan abubuwa to duk wanda yake jin wannan nan kawai yana ta wala ne kawai yana wanke kori yana wanke yana hada ma kasa karo shine sallan nashi kasa kawai ki gada makaru wannan kawai ba musulmi arne ne shi amma zai ga masalla ne ya shiga kuma cikin wutan jahannama kawai kun gane magana irin wanda zaka yana nuna shi musulunci ba kuma wannan kasan ba saudiya da sura da kaza suna kanin musulunci a yanzu a waye wanda aka ci gaba musulunci in ka ce za ka bi shi ba ka ci baya da sauran irin wannan to shi ne irin shi suka yi ma'annabi salama su ma'ana suna nuna ma'annabi su ne suka waye ba su gama yadda da saƙon ba kuma suka bi shi suna ci gaba da cutar da shi to irin wannan munafunci shi yana fitar da mutum daga ra'idatul islam Allah ya tsare mu yasa da irin waɗannan abubuwan ka ja bakinka ka gane baka gane ba inda ya tabbata annabi ya faɗa kawai saminawa waɗana ba zan iya ba wannan wani abu ne da ba kuma gane karatun na fa na yadda da sakon ɗari bisa ɗari na kasa saboda raunin imani na wannan normal kun gane maganan amma na ji sakon gane kai ni wallahi ban yarda da wannan abun ba kuma ya tabbatan ya faɗa ko kuma wannan abun aina gaskiya ba ci gaba a wannan abun ƙauyen ai kun gane irin wannan to shi wannan kuma mutum zai ci gaba da sallah ne sai kuma ya jira Allah ya tsare mu to mu koma can عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سلم قال النبي يتي قال موسى يا رب علمني من كانت wannan ba muna dan dawo bayani saboda zamu shiga fi matsala mu tafi kawai an gane ko Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kada masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace qala Musa annabi Musa yace ya rabbi ya ubangiji allimni sai an Allah ka sanar da ni wani abu wanda azkuruka zan rinka ambatanka wa aduka bi rinka roƙonka qala sai shi Allah subhanahu wataala yace ma Musa qul ya Musa la ilaha illallah ba ka roƙa maka ba to ka rinka cewa la ilaha illallah wannan kalmar ita ce za ka rinka yi in ka faɗa ka ce mun kana da bukata maka kawai ba annabi nuhu ji an ce bismillahi majriha ba wa mursaha ba in yana son jirgin ya tafi zai ce bismillah in yana so ya tsaya zai ce bismillah to shi Musa an ce ya ce la ilaha illallah ne sai ce to Allah ina da bukata an gane maganan kuwa to wannan zikirin ake so ya rinka yi kala sai shi annabi Musa ya ce ya rabbi ya ubangiji kullu ibadaka yaquluna haza ai kowa ma na faɗa ma na ko wannan magana ai kowa ma na yin wannan la ilaha illallah shi yana so a bashi nashi ne na musamman yasa ko mutane ne idan mutun yana son misali ka bashi wahala da zaka ce miki ga wata addu'a ya rinka yi sai rinka ce ita kenan eh mana yana so ya jita ne da yawa zai awa ɗaya yana yi kafin ya haka din misali yanzu kamar misali wancan bawan Allah da lokacin da aka shirya mai tarko na ashabul ukhdud annar zatul qudum alaiha qud dan da yake cewa Allahumma kafinihim bima shita duka aka yi ta halakar da su wani zai ga Allahumma kafinihim bima shita wannan ne Allah zai tsire shi daga sharrin makiya ya ga kalmar ai ta yi beri simple da sauki ko ya fi son doguwa a dingiya kaza ya kaza a da gama a shi da nabi musa alaihi salam ka ce mai ce la ilaha illa sai ce to ai kowa ma na fadanta ma'ana yana neman nashi ne official wanda nashi ne kawai in ya fada dama shi ne yake da wannan kalma din kun gane magana da adam yana da irin wannan kuma a rayuwa fa yakan so a ce yana da wani nashi ta daban wanda shi zai rinka amfani da ita to shine sai Allah subhanahu wataala ya ce ya Musa law anna samawati sab'i wa amiruhum ghairi wal aradina sab'i fi kafa wala ilaha illa Allah fi kafa malat bihi na la ilaha illallah yace Musa kana ji da a ce sammai kasai sammai bakwai da abin da ke raya su mana mala'ikun duka kun gane magana ai cike take sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ma'ana mu dan adam da muke rayuwa a wannan sama ta ɗayan ba mu iya cika ta ba amma mala'iku sun cika ta farko ta biyu ta uku ta hudu duka annabi sharma yake cewa ta saba hukala an ta ita mafiya mawdi arba'a wa sabi illa wa sajid illa wal malakur raki'in aw sajid kaje ka duba minhajul muslim na jabir al-jazairi farko farkon littafin ma yace sama ta yi ƙara hadisin annabi ya kawo shi ba wai magana shi ne littafin bane hadisi ne an gane yawa yace sama ta yi kara kuma ya dace ma ta yi kara ji sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam yace ba inda zaka sa yatsa hudu na biyar din to malaika ya sujuda ko ruku ku san ko da ai ko nan da ai ba mu cika shi haka ba ko Allah ya sa mu dace to Allah yace sammai bakwai Musa da abin da ke raya sammai bakwai mala'ikun da suke wannan baitul ma'mur din nan wannan kaban nasu duk ranar mutum mala'ika dubu saba'in za su yi gan sun fita ba su sake dawowa hadisi ne wannan ba wai tatsuniya ba kana hadisan yi fitara an gane maganan to dukkan da waɗanda suke raya duk sammai bakwai ɗin da gaba ɗaya ya ce a sa su gaba ɗaya tara su a wuri ɗaya da sammai bakwai ɗin da mala'ikun duka sai ce zairi an gashi ko littafin ya ce banda ni mana banda shi ne duka kenan sai ya ce wal aradi da kasai guda bakwai din nan saboda mun ji wannan a cikin in ka koma cikin suratul wannan ne ko suratul talak ne ko shafin karshe Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahun yatanazzalu al-amru bainahunna li ta'lamu anna kulli shay'in qadir wa anna Allaha qadara kulli shay'in ilma Allah ya lissan mai guda bakwai sai ya ce kasai irin su su ma nau kenan to kasan bakwai Allah ya ce da su ma waɗanda suke rayawa da mutanen da da koma menene amma banda Allah kaga ya hada sha hudu kenan ko yace to in banda shi sai asa la ilaha illallah a ɗaya bangaren su kenan yace malat bihinna la ilaha to ita la ilaha illallah ta fi karfin nauyin mala'ikun sammai bakwai da ita sammai bakwai din da kasai bakwai da abin da ke cikin su kamar ka ce la ilallah ta fi karfin komai in ka cire wanda shi ne mai la ilaha illallah kun gane maganar shi kuwa yasa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu zikri la ilaha illallah in dai zikiri ne ambatan Allah to la ilaha illallah ita ce siniya gaba daya la ilaha illallah wannan ba ita ce siniya gaba daya amma istighfari kuma an sha tafi karfi a nemi gafarar Allah to shine wannan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa adika mastatu a'udhu bika min sharri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya abu dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta annabi yace in kai wannan da safe ka mutu a yin to dan aljanna ne idan kai wannan da yamma ka mutu a daren to kai dan aljanna ne Allah akwai wanda zai mutu a wannan lokutan ba shine dai ka mutu ko da safe ko da hantsi ko da rana ko da yamma ko to kai na safe idan kai na yamma kuma har asubahi tana tana existing ka rage ne yanzu mutum ya ɗaya da safe ɗaya da yamma yana wannan a rayuwar shi amma fa ya san ma'ana eh kun gane maganan ba wai masalul ladina min dunillah kamar zal an kabuti ta ba shi ba ba kuma kamar zal kamar zal himari yamilu asfara ba Allah ya samu dace to shine karka ji an ce kaza an ce kaza ya rinka rikice maka a an riga an raba abin ai kamar yadda mutum ne zai ji an ce annabi ya ce farkon abin da za a yi sabi sallah wani hadisin kuma farkon abin da za a yi sabi jini sai ka rasa gane wato wanne kuma duk annabi ya faɗa kuma duk sun inganta kawai abu ne mai sauki a bangaren ibadatu sallah zakka azumi aikin hajji da sauransu za a duba sallah ita ce siniya a bangaren mu'amala na zamantakewa da wani ka ci kudin wani an ci an yi gulman wani an hada wani da wani an ma wani hasara to jini ne siniya saboda shi ba abin guda biyu ne fa idan mutum ya gyara da Allah kuma sai ya gyara da abokan zama wannan shi ne kawai akwai wanda zai gyara da Allah da daga lallan wando da kowa ya gama ya shiga wuta kuma wallahi sallan an biya shi cas ma'ana ba wai da ya sallan Allah ya hana mishi ladan bane saboda yayi duk abin da ake nima dan Allah yayi eh kuma irin da annabi ya karantar eh sai a biya shi ladan shi to amma abokan zama kuma ya cuci wancan ya zalunci wancan ya ci kudin wannan yayi gulman wannan yayi hasada mu shine sai yayi ta biyan su kayan su kuma kenan kaga anan ya fadi yayi failin anan kuma ya samu gaban nan kun gane magana wani kuma za ga shi bai damu da ibada ba amma ba za ku yi mu'amala ya cuce ka ba yana da amana yana da komai to shi kuma yayi failin a wurin Allah kuma ya samu A1 kenan ko average din nashi to kaga shi ma yayi mene kuma to shine kun dan gane maganan a sallah bangaren ibada to Allah ya ce ai kaza ai kaza to ita ce siniya a mu'amalatu na zamantake kuma dole sai ka hada biyun nan ba ma'ana tunda ya hada ka zamantakewa da ƴan uwanka mutane to dole kuma ai kokari a tattare da dai ka cutar da wani gwara ya cutar da kai saboda in kun je lahira can akwai matsala Allah ya tausaya mana mun dan gane to shine to sai mu yawaita faɗa tun da gashi mun ji kuma hadisi ma ingantacce tun da rawahu ibn hibban wal hakim wa sahahu a mustada daga na imam hakim da yake bayan bukhari ya rubuta littafin shi imam muslim ya rubuta to sai wasu, wasu hadisai wanda ya biyo baya imam hakim sai ya ga akwai wasu hadisai wanda sun cika wannan ka'idojin na bukhari amma kuma bai sa su a cikin littafin shi ba to shine sai al mustadrak ma'ana masu riska an gane alas sahihai na kan bukhari da muslim inda kusan suka sa kaida kamar yadda faɗa mana a wani ilimi ne bangaren hadisi da suka ce sayu mutasal isnadu wala min shadda awi alayhi adan zakun a muslim mutamad fi tafsiri wa nakalhi ma'ana wani wake ne na bangaren sanin ka'idojin da ake tantancewa a sa rariya a fitar da mai kyau da kuma mene mara kyau to suka ce hadisi sahihi shine wanda aka samu wani ya ji daga wani har zuwa manzan Allah sallallahu alaihi a lokacin da ake wannan istinadi din kenan kun gane magana karnin farko karni na biyu karni na uku haka dai nan wajejen to sannan bayan kuma a same shi haddan shi in yayi baya samun matsala amma in dai ya haddace abubuwa suna samu sai kaga maimakon ya zo ya ce maka an ce ka zo gida ana kiranka shikenan an jima da ya zo maimaita sai ce an ce ka zo masallaci ana jiranka a kaga haddan bata fita ba ko to sai ya ce wannan yana da rauni a haddan shi to cikon na uku kuma ya zama mutumin kirki ne ta ko ina ba taba kama shi da ƙarya ko cuta ko zamba ba to ya cika waɗannan sharɗan guda guda uku to hadisin inda ya tabbata shi na farkon an duba an jinjina ya tabbata ya yi rayuwa da wancan da ya ce ya ci ɗaya har zuwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nabi kuma in ya haddace abu yana zama gangan babu wata matsalan hadda bi kenan ko na uku ba mutumin banza bane idan ka rasa ɗaya daga cikin ukun nan to hadisin bai inganta ba ma'ana yace yaji sai aka duba mutumin kirki ne kuma ya ga wanda yace ya faɗa mishi sai dai kuma haddan shi shi gaskiya ba ta da karfi to sai a samu hadisin council haka kaga mutumin kirki ne kuma ya ji amma dai shi haddan shi sai a hankali to sai shi imamu hakim mai wannan hadisin da aka rawaito mana shi na wasu haudin sai ya ga waɗannan ka'idan duka sun cika hadisan amma ba sa cikin bukhari kuma ba sa cikin mene muslim sai ka rubuta littafi zai ce to a riskar da su an gane to shi ma malamai suna ganin hadisan nan shi ma ingantacce ne to kaga mun samu wani satan an ta nan tun daga annabi musa ya ce a faɗa mishi wani official nashi na musamman special wanda zai yi wani zikiri allah ya rinka biyan bukata sai ya ce ka ce la ilaha illallah ko yunusa dan mata a lokacin da ya fada cikin kifi din nan faltaka mahulhu to huwa mulim ai akwai kalmar la ilaha a ciki ai na'am wa zannuni cikin suratul anbiya kenan wa zannuni idaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alaihi fa nada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu annabi yunusa dan mata Allah ya ce lokacin da ya tafi yana cikin fushi yayi wa'azi yayi wa'azi sun kiyarda kashi ya daga hannu ya roki Allah suka ce da Allah kyale shi an ba da shi ba riga an ba shi notice ya fita ba kawai sun kai shi nan kawai ya tira kayan shi haka da hadarin ya taso baki ne suna yau za a sha ruwa suka duba hadarin na yana tahowa kai wannan ba na ruwa bane ba saboda kalan bakin ba kalan na ruwa ba na bala'in ne suka yi nan suka yi nan gidan shi babu shi ina nabi nusa suna neman shi ta ko ta ko ina saboda za su karba musuluncin ba kun gane maganar yanka ciki guda ai yasa Allah da kanshi a cikin alkur'ani a cikin suratul yunus din a shafin ta daga shi sai shafin karshe yace fa laula kanat karatun amanat fa nafaha imanu wa illa qauma yunus lamma kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya yace ba ta al'umman da na shirye zan mata azaba saboda ta ki yadda da manzona na daga mata kafa sai mutanen annabi Musa dan mata shi kadai saboda sun yi imani sun yadda kawai suna jiran yanzu ina yace dai kawai karba kalmar shahada to ina har ga tafi to shine Allah ya ce fa zanna Allah naka jira ya dauka ba za mu iko a kan shi ba sai karshe da yaji ya kai Qur'an karshe ya tsakiyar kogi dai ta fada kan shi a sake juya ta fada kan shi a sake juya a ce kai hakuri yana ana jefawa ko falta kama wulutu kifi ta kade shi yana abin zargi inji Allah madaukakin sarki saboda annabawa su idan suka yi wani laifi ni da kai in mun yi sai a biya mu lada shine suke cewa wato ainihin abin da za a ce ma annabi ya haka shi wanda ba annabi ba mutumin kirki sai ya ce an gode kuma ko hakan ne akwai wanda in ya maka yana ma ciwo ko ba haka bane akwai kuma wanda baya maka mene Allah ya samu dace to shi ne a cikin dai addu'ar nashi akwai kalmar Allah ila kun gane maganan kuwa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan ambaton wannan kalmar saboda me ita ce tauhidin ma ai Allah ya ba mu ikon yawan yi wal tirmidhi wa hasanahu ana nasin samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul dan aikin gida kenan na shekara goma ya ce da kunni na ji manzan Allah cewa ƙala Allah ta'ala mai duka na cewa ya bi adam ya kai da da lawa ta tabi kurabil ardi khataya inda za ka zo min da cikin ƙasa na zinubai in lokaci ya yi fa a sa kira sallah tun malaki ta ni sannan ka haɗu da ni la ta shirka bi a baka shirka da ni da komai la ta tuka bi kurabi ha baka zan zo ma da cikin ƙasan kuma ni ma na gafara to dama ba yanzu an yi balancing ba fa man saqulat mawazinuhu wanda ma wani shi nauyi ko to an zo da zunubi cikin ƙasa kuma an zo da gafara cikin ƙasa ba ya firi ba kenan yanzu komai gangantar ladan da ya na sallah kuma sai ta rinjayi ne an gano maganin kuwa tunda ai ba an ce ne hadda ladan ba a cewa aka ya zo da cikin ƙasa na zunubi Allah ya ce in dai ba shirka zan duba mishi yasa ina faɗa ina maimaita wallahi ko annabi muhammadu sallallahu alaihi ce ma fatima yake sallili min mali ma shi itila ugu ne an kiminan layi ya ce fatima yana da kanki yace ki fai kokari ki gyara wallahi ba zan iya tsaya miki saboda harkar tauhidi ba mu fita ne no way out ne kawai ko jakin kai mu mutun ka ce shine sanadin kafircin ka ba a hisabin shi a lahira wallahi ba a yi ba a yi nace maka ba a yi ba a yi ne kawai wai da wani zai ja wani yayi kafirci su je kiyama ya ce wani ne sanadi Allah zai ce la taqtasimu ladayya ni ba a gaddama sake shi kare kaddamtu ilaikum bil wa'id tun na tattaran muku bala'i ko da za ku shiga to idan an shiga ana an sane to kuma shikenan sai su yan karshe su ce Allah mun yarda ai mana azaba amma yan farkon da su ne suka fara muka ba kafar su to a ninka musu bi sai Allah ya ce duka zan ninka muku ga ta yanzu ba me ba har yanzu a karbo ziri ba ko to haka abin da zai faru kenan Allah ya tausaya mana yasa ya ka ce shirka ne kawai ni ina ganin kawai ka bar shi kawai wallahi duk abin da aka yi annabi sai fito da kai in dai ba shirka zai fito saboda ba zai taba zama aljanna ya huta ba sai Allah da kanki ya ce yayi ya ce yayi saboda duk wanda zai fito da shi dinsa ya ga wannan alaman tauhidin sannan za a fitar da shi ko iyaka da kila ya shekara miliyan 100 kila miliyan 10 kila miliyan kaza akwai dai rana wani zai ce miliyan kaza ai dan wutan jahannama da za a ce yawan yashin duniyar nan shine in an gama lissafi zai shi zai ce sanyi saboda ya san indiya ana counting wata rana za a ce ya kare ko da shekara tiriliyan ne amma fa kalidi na fi haɗin nan shi fa ba counting ne yasa Allah ya samu dace bi masail in fa lokaci ya yi ba magana fa akwai matsaloli al'ula sai a tufa dulillahi fadin falalan Allah kai kasan yadda muke ma Allah inda dan adam ne ni da kai ai kasan ba zai yi ba ba ku gane ba yanzu ya za a yi mutum ka ce mishi wani ba na san sunan nan kun gane magana sai ci gaba da kiran ka kana ganin zaka ciro dubu ɗari ka bashi sai ka ce mishi ba wani account number kuma kawai ka turo mishi dubu ɗari ya ce yawa ne ce wallahi saboda kana kira da sunan da ba na so ne ni kuma na maka wannan zaka iya amma shi Allah fa kullu sumati da uce sutrum suna cewa ne fa yana da da kuma yace takadu samawati yatafattarra min wa tanshaqqa takhirru jibalu hatta an da'ul rahmani sama da an bata da ta tuntuna ta danne mu kasa ma da an bata din kai da ta dare mu fara duwatsu da an yaddan musu da sun daddanne mu saboda an ce Allah yana da da su ba sa san kalmar suna kishi amma kuma yake ruwan sama har da garin arna da Allah ba dan fallan shi fa na'am kuma ya bashi da lafiya ya mai arziki ya mai duk abin da yake kai shi ne duka ma cewa yake ba don duk wakare da ma'ar ne ba da sai mutum ya kafirce ma za a bashi kudin haka ya faɗa cikin suratun zuhruf an gane maganan kuwa an gana zo ne ka je shafi na uku walwala an yakun an-nas ummatan wahidatan la ja'alna liman yakfur bi rahmani shafi na hudu bi yutim sukufan min fidati wa ma'arij alayha yazharun Allah ya samu dace to shine asani ya kasarta sawabu tauhidi inda Allah yanayin yawan ladan tauhidi a wurin Allah ka ji fa in kai wannan kawai garanti an siya za a baka aljanna ne shine ladan ka kasan ko ai biya da yawa na'am na sadisa takfiru ma zalika lizunubi yadda take kankare zunubi kun gane magana wancan in akwai wato akwai wani abu yanzu da Allah zai ga dama ya baka miliyan 1 kuma sai sa ma dan karshen lafiya miliyan 1 ta tafi an yi ba yi ba ba ku gane ba kamar yadda na faɗa ne na faɗa kafin Ramadan da ce addu'a ɗayan uku ne ko ɗayan hudu akwai wanda zai tuno na'am addu'a ɗayan ba za ta faɗi ba in dai ka cika sharadin to ba za ta faɗi ba eh na farko na'am tana kara musiba yau wato wannan ya ce ko dai a biya maka take yankan wuka haushe yake cewa ko da ka roƙa cewa ne yankan wuka ne ɗaya kenan na ko kuma ga wani ba- wato ni fa yanzu bukari ban san me zai same ni gobe ba kawai da yana ta haka ne yana ta haka yana ta ba mamaki ba zan kai gobe ma ba kun gane magana kuwa misali ne nake fara da kai na ga son dadan yakan ji baya son irin wannan misalin ai eh Allah ya samu dace su amma Allah subhanahu wataala ya san me zai faru da ni gobe da jibi da gata to wani lokacin idan mutum yi addu'a sai Allah ya ga bai kamata a bashi wannan dubu ɗarin ba to bari a tare mishi wata musifa ta dubu ɗari biyar bai fa sani ba fa wannan addu'an kuma ba dan ita ba annabi ya ce manyan bala'i to addu'a tana rage musu karfi ƙananan kuma tana kawar da su ba kamar sani ba kun gane magana yasa shi sayyidina Umar yake cewa shi Allah ya taimake shi yayi addu'a shine kawai saboda ya san zai karba ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni ujibu da'wata in dai ka daga zai maka kawai sharadin zaki so ka cika bi kenan fa a cikin hudun kun gane ko dai take biya bukata ana yin haka da ka roka da an yi mene na ba mu misali da wannan da yawa ba lokaci na biyu ko kuma a shi ba zai ma baka abin da ka roka ba amma zai kawar maka da wani bala'i da rayuwa da zai same ka an rubuta dama ba na biyu ko a baka lada a madadin wannan a ga bai kamata a baka kudin ba sai a baka lada kawai shi kenan an biya ka dai ko ba biya ba na'am ko a jinkirta ko sai kiyama mutum ya shiga ni ya su kasar ranar ko uwa ba ta daga ma yan takafa idan kiyama ta tsaya ba duk tausayin nan na uwa lissafin ta shine da yan ta ta cuce ta a gangan da mata kawai ta samu ta wuce wallahi ba ta tawai ga kasan ko a ranar tashin hankalin ya kai tashin hankali da zaga uwa tana ta tattarewa to a wannan ranar mutum lissafi ya watse gaba daya sai Allah ya ce ka roke ni wata rana kaza ka so in maka kaza eh Allah an yi haka ban maka ba yace ya Allah baka mun ba sai ce to ku dibi lada kaza ku ije muku sa mishi kai kaga mutum yana cikin wani situation kuma an dibi lada an sa miki saboda wancan addu'an da ba biya bukata ba ya samu waye ko to sai sa kawai dai kai addu'an ko na'am Allah ya samu dace so shine rabi'a tafsirul ayatul latifi suratul anami fassarar ayoyin da ke cikin suratul anani wannan na allazi na amanu wa lamil bisu imanahum bi zulmin din nan ko da muka ce ya sabai sun je sun tambaya annabi lafiya wannan da yawa ba mu gama gane ta ba ka san shine bai tafsirin cewa an ce duk wanda ya kai imani bai zalunci ba to su kuma zalunci su sun dauka irin wannan wani ya gulman wani wani ya ma kun gane magana sai annabi ya ce a shirka ake magana duk ba ku ji annabi lukumani ko bawan Allah lukumani ya faɗa ba cikin suratul lukuman ɗin ke na shafi na biyu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun yace dana kar ka sake kai shirka saboda shine karshen zalunci yasa abbakar Allah yace wal kafiruna humus salimuna a shafin me ne kenan tilka rasul faddana ba da mala daidai kan izifi na biyar kenan zaka tafi ko a gashi na yawan lazina amanu an fi kuma mara zaƙanakun min kabla a yace yau mallabai ofi wala kullatun wala shafa'a sai ce wal kafiruna daga shi sai ayatul kursiyu kenan Allahu la ilaha illa huwa la yulqi la ta'khudhu sanatu wala nawm ko to shine fassaran wannan ayan na cikin suratul anami saboda Allah ya ce waɗanda suka yi imani ba su hada imanin su da shirka ba zalunci kenan ko suna da aminci to Allah ya ba mu aminci a duniya kuma ya ba mu a lahira al-khamisatu ta'ammul al-khams allawati fi hadisi abbas abubuwa guda biyar din nan kasan sosai ba ya ce da Allah ɗaya ba annabi musallama bawan sani annabi isa abdullahi wa rasulu wa kalimatu wa alqa hadin nan to wannan kasan su din shi ma tauhidi ne kun gane asadisa na shida annaka iza
na almasalatu sadisa ko na shida to zai dan tunatarwa ne game da kiran sallah Uh, kar mu manta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka ji mai ladani yana kiran sallah ku rinka fada irin abin da yake fada an zo haukala din nan hayya hayya din nan hayya da sala hayya da din nan to sai mutum ya la haula wala quwwata illa billah in ya gama yi wannan salatin yace za ka samu ceto na duk me ceto ba shine a yi ka ba To mutum ya samu annabi ya kama hannun shi ya fito da shi ko kuma ya kama hannun shi kun ce ta fakala biyu ne banda wancan babban da zai zai kuma karaman karaman ita ce kama hannun ka yace da kai an gane magana idan ki ya isa zai to kaga ya faɗa maka wannan ma ai da kudin ka ba kowa zai faɗa maka ba ba na in ba irin annabi Muhammadin ne kyautan fadala ba ai ba kowa zai faɗa maka ba yace ga wani satan an sa an kira sallah in an gama kai mun wannan salatin Allahu Akbar zai dawo ta dama an kai yace kana wannan zaka samu ciki to dama me muke nema to ba wai ban musami ba ne Allah dan tunatar da wani lokaci tsare yakan dai shagala kamar da annabi Adamu ma baban ya manta an gane magana Allah ya ce laqad inna ila rabbikum ba ne mun gado mantuwa wani shi sai ga an ka tuna ka ka manta ka tuna ka manta haka da rayuwar take to Allah ya ba mu ikon yarawa shike to na game da lokaci eh bawan Allah ne sai lokaci ya kauce mishi eh misali eh ya fara sallan asar bai gama ba sai aka bai sallan ne sai aka kira magariba eh shi wannan bawan Allah ya samu lokacin kuku ta kushe mishi ko masu magana suna magana raka'a biyu in aka yi mai raka'a hudu ne an gane magana yana magana idrakin lokaci ko shine suna magana ya samu inda inda ya samu kamar raka'a biyu yasa zaka ji suna magana masu ramuwa mutum ne yake da sallah raka'a kaza a kan shi sai ya kalli cewa alhudur zai fito bai samu ya yi raka'a irin waɗannan an gane magana su tambaya ne sai ya samu alarumi ne ba na ba asalin lokacin mai kyau sosai
misali yanzu mun sallan magariba na idan muna garin talata kenan ko eh eh haka sai bawan Allah ya rasu ko kuma mace ta haihu mu Mu a a- muna garin muna garin Laraba.
laraba yawa eh so mu al'ada idan Allah ya kai mu gobe za a ce An fara counting.
an haihu jiya eh za a fara kauce so ya wannan sunna yake eh shi wato akwai wasu abubuwan da yau da kullum ana yi ba za ka ture su kan tsaye ba gaba daya saboda in ka ce rikicin ina ce yankan dai a ce ko taron suna ne ko in ka kalli taron suna shi ma fala asali lahu wanda da ya dama izala ta kashe shi ya kasu sosai na ce na maza ne ko A maza ne da wasu bane ke magana ai ko wanda da ya kasu sosai na maza ne amma na mata ba ka gane maganar kuwa to shi kuma kaga shi ma duka ba shi da asali ai to kaga akan abin da bai da asali ai ba za a yi faɗa ba sai dai ka ce mu kila yanka da aka ce a yi ranar bakwai ko to shi ne to wannan kuma wannan to za ka tsaya kana ta rikici ba tun da su su ba urku su ne sai dai gyara a hankali ana kawo shi game da yankan ma malam Mhm.
mu yanzu yawanci gaskiya muna ban mata irin akuyan kamar nata ne wata sai ta ce sai jama'a sun tafi gobe da kwalabin da ke dawo Yawwa.
shi ne ya sa mu dace da wani kan dawo da wasu da su da